بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الإقامة سنة أوكد من ال- من الأذان لاتصالها بالصلاة وإن تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى wanda zai yi mana bayani dangane da hukuncin ta da ikama a cikin addini na musulunci da kuma siffar yadda ake ta da ikama lokacin da za a shiga sallah ta farilla daga cikin salloli na farilla malam ya ce al'iƙamatu sunnatun to al'iƙama masdari ne na ƙama ya ƙumu ya ƙamatan wato ya zauna a guri yana zama zama to al'iƙamatu a yare na shari'a ta musulunci idan aka ce al'iƙamatu shine al'ilamu bil qiyami ila salati bi alfazin ma'thuratin ala sifatin makhsusatin wato shine ladani zai sanar da mamu cewa lokacin tashi a bayar da sallah yayi da lafuzza waɗanda aka rawaito su daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan siffa wanda take keɓantacciya siffar da shari'a ta koyar da ita mutum zai yi amfani ba wai da al'adar garinsu ba ko al'adar ƙasarsu ko kuma yare nasu ba da shi zai yi amfani ba da abin da ya tabbata a sunna ta ma'aiki da shi za a yi amfani shi ne ce ta da ikama sunna ce wanda take mai ƙarfi idan bawan allah musulmi ya zo shi zai yi sallah ta farilla yana ɗaya daga cikin sunnoni masu ƙarfi wato ta da ikama aukadu min al'azan ta da ikama ta fi ƙarfi wajen sunancinta ya fi ƙarfi sama da sunancin kiran sallah saboda a cikin bayani akan cewa kiran sallah sunna ne daga cikin sunnoni sunnal azanu li jama'atin talabat ghayraha fi fardin waqtiyyin kamar yadda mai mukhtasar ya faɗa to sunna ce ta da ikama amma sunnancinta ya fi ƙarfi sama da sunnancin kiran sallah littisali habis salati saboda mannewarta da sallah ita ta da ikama daga an ta da ikama shi kenan limami gaba zai shiga ya ce wa mutane a daidaita sau ya yi kabbara a shiga cikin sallah to saboda haɗewarta da sallah sai ya zamanto ta fi kiran sallah ƙarfi wa in taraha ma bainahuma idan ya zamanto an samu jinkiri abin da yake tsakankanin ta da ikama da shiga sallah ya zamanto an samu attarahi shine atta'akhur wato aka samu jinkiri bayan ladani ya ta da ikama kafin limami ya shiga ya bayar da sallah sai ya zamanto an samu jinkiri rara mai dan tsawo malam ya ce bakwalatin ikama wannan ta da ikama din da ladan yayi ta baci ta ruguje wasu unifat sai a faru wata sabuwa to wannan shine abin da malaman malikiya suka tafi a kai to amma kamar yadda ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan mai gama ikama ya gama ta da ikama a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai kallaci sahabban shi ya daidaita mun sahu su gyara har da ƙarshe suka fahimci cewa lalle ga abin da ma'aiki yake nufi hadisin annuman ibn bashir wanda mun karanta shi cikin uratul ahkam wanda al-imam muslim ya fitar da shi shikenan hatta hatara anna gala kanna anu thumma kharaja yawman fara'a rajulan badiyan sadaruhu hatta kada an yukaffira fara'a rajulan badiyan sadaruhu fa qala ibadallahi la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum dan haka tazarar da ake magana anan shine tazara wanda take mai tsawo amma tazarar da limami zai dan tsaya ya ce a daidaita sahu a cika gaba da sauransu wannan baya sawa ta da kamar wannan tabaci na'am
وقال ابن كنانة من تركها عملا بطلت صلاته فالهتياط أن يحترس على الاتيان بها ولا يتساهل في ذلك وهذا في حق الرجل وقال ابن كنانة abdullahi ibn kinana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce man taraka amdan dukkan wanda ya bar ta da ikama da gangan ba wai akan mantuwa ba ya bar ta da gangan saboda an ce mai sunna ce ya ce to baya bin wannan sunna da to idan ya yi sallah ta farilla babalatu salatuhu sallar shi ta ɓaci wato sallar shi ta ɓace saboda wulaƙantar da sunna da yi saboda ikama an ce mai sunna ce daga cikin sunnoni shi kenan sai ya ce to tun da dai ba farilla ba ce bari ya nuna wa mutane cewa ba farilla ba ce sai ya bar ta da gangan to a tahawun bi sunan mani ta da ala tahawuni bi sunan ba bittali an yi tahawuna bil fara'id duk wanda ya saba wulaƙantar da sunnoni to wani lokacin za ga cewa ma farillar ma bai damu da ita ba don haka in dai da gangam ne mutum ya bar ta da ikama ya yi sallah sallar shi ta baci amma in ya bar ta akan kuskure ko akan mantuwa wannan babu laifi a kan shi malam ya ce falihtiya wato zance mafi kewayewa shine an yi tarasa a tsaro alal itiyani biha akan zauwa da ta da ikama da kowace sallah daga cikin salloli na farilla wala yutasahalu fi zalika kada a yi sakaci a cikin zawwa da ta da ikama a cikin kowace sallah daga cikin salloli na farilla at-tasahul shine mutum ya zamanto yayi sakaci da abu bai damu da abu ba to kada a yi sakaci a cikin ta lalle a tabbatar da cewa an ta da ikama kafin a shiga sallah ta farilla amma in ya zamanto an shiga cikin wani yanayi cikin wata damuwa cikin wata takima wanda ya sa da mamudin da limami din dukansu suka kidime sun mamanta ba ta da ya kama ba kawai shiga ya kabbara sai bayan an gama sallah rubun aka tuna to wannan baya sawa sallah ta bace sallah ta yi saboda ba da gangan aka yi ba na'am wa hadha fi haqqir rajul wa hadha yace wannan hukunci na sunnancin ta da ikama yana tabbata ne a cikin haƙƙin mutumin da yake namiji ne ba a mace ba na'am وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا وإن لم تقم فلا إثم عليها وأما المرأة amma mace wanda za ta yi sallah ta farilla daga cikin sallolin nan guda biyar fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatun ta da iqama a haƙƙinta ita ba sunna bace mustahabbi ne idan za ta yi sallah ita kadai idan sallat wahdaha to fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatun in za ta yi sallah ita kadai da ta da ikama wannan mustahabi ne saboda haka aka rawaito daga wajen waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam an tambayi abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa aka ce shin mata su ma sunna ce mai kaifi a kansu su yi kiran sallah su ta da ikama ran shi ya baci ya ce to an ha an zikirin lahi na ce kada su yi ambatan allah ai ambatan Allah ne in sun ga za su yi su yi in ba za su yi ba kuma babu laifi haka kuma kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba mu'tamir ibn sulaiman ibn barkhan at-taymi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace ya jiyo daga babansa sulaiman ibn barkhan at-taymi yace na tambayi Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi nace da shi a alan nisa'i azanu wa iqama shin wajibi ne akan mata su yi kiran sallah sannan kuma wajibi ne akan su ta da ikama ya ce to fa in fa'ala na fahuwa zikirun lahi in suka yi ambatan Allah ne za su samu lada a kai amma idan ba su yi ba babu laifi a kai to don haka haƙi a haƙi na mace ta da ikama a haƙinta wannan mustahabbi ne ta yadda koda da gangan idan ta barta ba za a ce sallar ta ta ɓace ba shi ne ya ce sirran kuma idan za ta tada ya kamar ba za ta yi ta gwaro-gwaro ba kamar yadda namiji yake yi za ta yi ta ne a asirce saboda mata kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su a cikin alkur'ani ya nisa annabi da sunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayadma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa na fi buyutikunna har zuwa ƙarshen aya wato Allah subhanahu wata'ala ya umarci mata da ya zamanto wajen maganarsu su dinga yin ta a sassauce kada su dinga daga murya kamar namiji saboda wannan yana daga cikin tashabbu bil rijal wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace la'anallahu almar'atal mutarajjila wa kadhalika ar-rajulu al-mutashabbih bin nisa Allah ta'ala ya la'anci macen da ya zamanto ta koma mata maza ga ta nan mace ce ce amma kuma tana yin abubuwa irin na maza abinda namiji ne yake banta da shi ta yi shi haka Allah ya la'anci namijin da yake yin komawa namiji mace yake yin shiga irin ta mata yake koma dan daudu yake karereya da sauransu wa illam tu'im idan ya zamanto mace bata ta da kama ba saboda ta ji labari a wajen malami ta karanta cewa ba wai wajibi bane ko sunna bace ta da kama a haƙƙinta sai ta ki ta da kama fala isma alaiha babu wani laifi a kanta babu laifi a kanta na'am ولفظها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم ولفظها ولفظ ta da ikama wanda ya zo shi daga wajen magabata shine yadda malam ya kawo anan Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أتوانا شيني abin da kaso mafi tsoka cikin malaman malikiya suka tafi a kai na wajen ta da ikama da da kamacin salatu ana yin ta guda ɗaya ne saboda hadithin da muka karanta na anas bin malik wanda yake cikin bukhari da muslim umira bilalun an yi shafa al'adana wa yutira iqama wanda ya zo cikin sayo muslim ba tare da istisna'i ba bai zo da cewa illa iqama ba to sai suke ganin cewa itarul iqama shine duk abin da yake cikin ta da iqama a zo da shi daidai in banda Allahu akbar Allahu akbar ta farko amma kada qamatin salatu ita ma za a zo da ita ne daya to amma ala kulli halin kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya karantar da kiran sallah hakanan ya karantar da yanda ake ta da iqama a aikace ya tabbata ma'aiki yana karka mace biyu kuma haka al'imamul bukhari ya kawo da baki da wusulla a cikin littafinsa a jami'ul musulun sahih min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasunanihi wa ayyamihi da haka za a ƙarin da kamace guda ɗaya kenan allahu akbar allahu akbar ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi girma akan dukkan wani girma dukkan wani mai girma duk wani mai girma to girmansa ƙasa yake da girma na ubangiji fata'ala Allahul malikul haqq wato ubangiji subhanahu wata'ala ya daukaka akan dukkan wani madaukaki sarki mamallaki na gaskiya wanda babu wato sumbatu a cikin hukuncinsa ashhadu an la ilaha illa Allah ina tabbatarwa hakika ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullahi ina tabbatarwa hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jakada ne na Allah hayya ala salati ku yi gaugawa ya zuwa bayar da wannan sallah ta farilla wanda ake tada ikamarta hayya ala falahi ku yi gaugawa ya zuwa samun wannan babban rabo wanda idan mutum ya yi sallah a cikin jama'a za a fifita mai akan sallar shi ta shi kadai da daraja 25 ko 27 kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa. da damacin salatu wato haƙiƙa wato sallan nan da za a shiga yanzu tana daf da tsayawa tana daf da tsayawa qad dama yutabi qad litahqiq wa litaqrib ana zawwa da qad khasatan idan ya zamanto abin da yake bayan qad fi'ili ne madi to ta'ti litahqiq wato tana zawwa litahqiq amma akwai gurin da ake zawwa da qad takfir ko littakalil wato za a zo da kad amma kuma ba wai tana nufin littahaƙiƙi ba saboda littakafir ko littakalil amma ce kad ya su dukul kazo kaɗan ne ma ai mutumin da ya saba yin ƙarya zai maka zancen gaskiya kaga wannan kad ta zo ta littakalil ne ko ka ce kad ya tudul bakhil kaɗan ne ma marobaci za ga yana kyauta to amma idan ka zo da kad littakafir ka ce ƙari yudrikul muta'anni ba'd hajati wato so da dama ma mutumin da yake bi a sannu sannu cikin al'amuran shi to zai riski shashe daga cikin bukatotin shi mun gane da kyau to anan littagarib wanda haƙiƙa ne haƙiƙa sallar da ake ƙoƙarin a tsayar da ita a yanzu wato tana daf da tsayawa da Allahu akbar Allahu akbar ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi girma akan dukkan wani mai girma Allah shine mai girma akan dukkan wani mai girma la ilaha illallah babu wani abin bautawa bisa ga cancanta sai ubangiji subhanahu wata'ala na'am wa ma dhakarnahu min ifrad al-iqamati ma 'ada at-takbira fa innahu musanna huwa al-mashhur
wa ma dhakarnahu malam Allah ta'ala jikansa da rama ya ce to abin nan da muka ambace shi min ifradil iqama na zawwa da lafuzza na ta da iqama daidai ma adad takbira in banda kabbara ta farko Allahu akbar Allahu akbar da kuma kabbara ta karshe Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ce fa innahu musannan to su waɗannan kabarbari ana yin su bibi ne to huwal mashhuru wannan shine mashhuriyar magana mashhuriyar magana a tada iqama a malikiya wannan ita ce da riga mace salatu guda da ake yin ta sai kuma Allahu akbar Allahu akbar ta farko da ta kusa da ƙarshe kawai ta kare ce ake yi wa tasmiya amma in dai ba su sauran dukkan su da lafuzan dukkan jumlolin tada iqama ɗaya ɗaya ake zawwa da su نعم فإن شفاع خير تكبير لا تجزئه الإقامة ولا يتكلم في الإقامة ولا يرد على من يسلم عليه والمسلم خير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها فإن شفاع غير التكبير ما لن يتي إذن لا داني يبين توتكلم واندباتا كبر بج وقد قامت الصلاة يزود إتسوه ce latu da zai hudu ya kamatu ta da ya kamar nan da ta yi da ya ba za ta ishe shi ba ba za ta isar mashi ba dole sai ya sake wata yasa yawanci wanda suka karanci malikiya suke da tsanani wajen abin da ya shafi ya gada kamacin salatu za a tsaya ne akan guda ɗaya ba za a yi guda biyu ba dan ana yin guda biyu to suna ganin cewa ta tashi daga aiki to amma idan abu ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ko ya tabbata daga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to ba za a kallaci ba waɗanda suka kushe wannan abin a ce abin ya baci sai ya zamanto idan mutum ya yi ya yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi koyi da magabata na ƙwarai wajen ƙarƙa mace salatu guda biyu da ya zo da ita saboda akwai magabata na ƙwarai ladanne na ma'aiki wanda suka yi ta yinta don haka babu laifi a kan shi ta da ya kamasa ta yi wala ya takallamu fil iqama sannan kuma ladani wanda yake tada iqama wala ya takallamu baya dacewa ya dinga yin surutu fil iqama a lokacin da yake cikin tada iqama idan ana cikin tada iqama to ba ruwan shi da zance ko ana magana ko da shi ake ba zai ce ba to da dai ina tada iqama ne in karasa a ba a magana a cikin tada iqama saboda inna lis salati shughlan wato akwai shagulgulla wanda suka keɓanci sallah to ta da ya kama shiga sallah ne za a yi don haka ba a yin surutu a lokacin da ake cikin ta da ya kama lada ne ba ya yin surutu a lokacin da yake ta da ya kama sannan kuma wala ya ruddu alaman yusallimu alaihi mai ta da ya kama ba zai mayar da sallama ba ga ɗan uwan shi musulmi wanda ya mai sallama yana cikin ta da ya kama wani zai wuce ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ladani mai ta da ya kama ba zai ce ba alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu ko kuma ya mai ishara da hannu ya dan daga mai hannu ba zai mai wannan ba wal musalli mukhayyarun baina an yaquma lis salati halal iqamati aw ba'daha malam yace wal musalli wato mai yin sallah ta farilla mukhayyarun abun baiwa zabi ne wato addini na musulunci ya ba shi zabi baina an ya kuma lissalati tsakankanin ya meke ya tsaya saboda yin sallah ta farilla halar iqamati a lokacin da mai tada iqama yake tada iqama au ba'daha ko kuma bayan mai tada iqama ya gama tada iqama sannan kuma sai ya tashi a al-Imam Malik kamar yadda yake cikin muwaffa Allah ta'ala ya tikansa da rahama yace to shi dai bai san wani asar ba daga magabata dangane da abin da ya shafi lokacin da ake tada iqama to wani lokaci ne wanda yake zaune kamata ya meke lokacin da aka ce kada kamatis salatu ne ya kamata ya meke ko kuma tun kafin a zo wannan jumla din ko kuma bayan an gama ta da ikama yace duk abin da bawa ya aikata yayi daidai yace tun da ba wani asar daga magabata amma lokacin da za a fara ta da ikama ka meke amma lokacin da aka zo kada kamatis salatu ka meke amma bayan an gama ta da ikama ka meke wanda ya meke a farko ba zai zargi wanda ya meke daga karshe ba ko wanda ya meke daga tsakiya ba kowanne idan mutum ya yayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni wa alaikum as-sakina fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timu kamar yadda yake cikin bukhari da muslim to wannan shine karshen wannan fasali na tada ya gama da mu daidai ubangiji subhanahu wataala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana wa bi hadha kadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am to mal amma karin bayani ne kan wannan falaiti ya an yi hutara sa'ala ne
yawwa yace fal ihtiyab wato magana wanda take maki